ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيوه kwanan wata biyar ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da da biyar da shida hijira na Muhammad sallallahu Alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar lissafin turawa za mu daura kan inda muka tsaya a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu al'ankabut wanda yau in allah ya yadda za mu tashi a aya ta goma sha ɗaya ko goma sha biyu ko aya ta sha hudu afuwar kisa na minuwa to an rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية وجعلناها آية للعالمين wannan ita ce ɗaya daga cikin kisoshi na annabawa da dama muka faɗa cewa malamai sun faɗa Allah ya kawo a cikin wato suratul ankabut Allah ya kawo kisar annabi Nuh annabi Nuhu yana ɗaya daga cikin annabawa da Allah ya ba su nisan kwana da dadewa a duniya yana da shekara arba'in Allah ya turo shi ya yi ta wa'azi ya ta da'awa sai dai shekara ɗari tara da hamsin ga shekara arba'in ga shekara ɗari tara da hamsin ya zama nawa kenan na? dubu ɗaya ba goma kenan to Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa mutane ne masu shirka masu bautan wani Allah wanda su ne farkon hada Allah da wani wajen bauta su mutane annabi Nuhu ya sha wahala kwarai ya sha wahala amma za mu dan shiga cikin suratul nuh Allah ramma ya dan karanto mana mu ji abin da ya faru tsakaninsa da mutanensa don tana cikin sura da ta yi bayanin hakikanin gugurmayar da ya sha wajen wa'azi a waɗannan shekaru walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi hakika mun aika nuhu zuwa ga mutanensa falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama ya zauna a cikin su shekara dubu babu shekara 50 fa akhadahum at-tufan Allah ya fushi da su ruwan tufana ya kama su fa gariqu suka nitse gaba daya yana cikin azabar da Allah ya yi wa mutanen annabi Nuhu da Allah ya fushi da su ya sauka musu da wani ruwa daga sama da ƙasa kamar yadda Allah ya bada labari a cikin suratul Hud kuma ruwan yayi ta zuba har sai da Allah ya nutsar da su gaba daya ambaliyar ruwa ta halakar da su wa hum zalimuna alhali suna mushrikai kamar yadda Ibn Abbas ya ce Allah ya halakar da su suna mushrikai fa anjaynahu wa ashabas safina Allah ya ce muka kubutar da shi daga nitsarwa ɗin shi bai nitse ba da waɗanda suke cikin wannan jirgi mutanen da suka yi imani da shi kenan shi bai nitse ba jirginsa bai nitse ba iya wanda suka yi imani da shi shekara 950 ɗin nan duka ba su wuce a cikin kwale-kwale ba Allah ya kubutar da su wannan yana nuna cewa wanda ya bi Allah ya rike tauhidi ya kama gaskiya a cikin dukkan sha'aninsa to Allah shirye yake taimake shi kai ma yanzu duk inda za a je a dawo duk inda za a kai a komo a kasuwancinka a aikin gwamnatinka a siyasarka a mu'amalarka da mutane karka bari ka sauka daga kan tauhidi karka sauka daga kan aƙida duk inda za a je a dawo insha Allah sai Allah ya kubutar da kai kuma ya kare ka Allah ya ce waja'alnaha muka sanya wannan ai as-safina jirgin ayatan ta zama wata aya ai ibra abin lura lil alamina ga ainihin wato talikan bayi da za su biyo baya fa inna kanat baqiyatun alal judi muddatan majida jirgin annabi nuhu din nan ya daɗe a kan falelen dutse shekara mai tsawo duk ƙasar al'ummar gaba ɗaya a duniya duk Allah ya halakar da su amma ga jirgin annabi Nuhu shi kuma yana kan ainihin wato yana kan ruwa yana kan dutse bai nutse ba Allah ya mai da shi ya zama aya duk wanda ya zo wuce ya ce ga jirgin annabi Nuhu da Allah ya kubutar da shi da shi da mutanensa Allah ya tsare su wannan shine ayatan lil alamin ay ibratan lil alamin malamai suka ce muka sanya nitsar da su dinnan shine wato ukuba nitsar da su da ruwa da suka batawa Allah sai Allah ya yi fushi da su ya sako musu ruwa daga sama da ƙasa ruwan nan sai da ya natsar da su ibnu abbas Allah ya dada shi yace bu isa nu li 40 sana an aiko annabi nuhu yana shekara 40 wa baqiya fi qaumihi yad'uhum alf sanati illa 50 awa yayi ta wa'azi shi kam yana cikin annabawan da suka dade suna da awa shekara 50 to bayan wannan wannan zuwa lokacin ruwan dufa ne kenan to bayan wani zai tambaya tunda bi tunda wannan ruwan tufa na din Allah ya ce fa anjaynahu wa sabas safina wa ja'alnaha ayatan lil alamin to annabi nuhu ai ya ci gaba da rayuwa tunda mutanen sun halaka amma shi bai halaka ba to ya ci gaba da rayuwa sai da shekara 60 ƙarin shekara 60 kuma bayan wannan ruwa na tufa na 60 sana har sai da mutane suka yawaita a duniya suka yadu da haka a lissafi aka ce rayuwar annabi nuhu a duniya shekara dubu ne da shekara hamsin kun ga ɗazumunci shekara nawa kenan muka ce a shekara dubu ba ba nawa ba goma ko to wannan a zuwa daidai ruwan dufa da kenan lokacin da aka halakar da mutanensa to bayan nan sai da Allah ya masa jinkiri ya daɗa ƙara masa shekara 60 a duniya to kaga yanzu annabi Musa annabi ba ni sunan shi annabi Nuh alaihi salatu wassalam a duniya ya buga shekara shekara dubu da shekara hamsin shi shi kadai ya khluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah shi ke halittar abin da ya ga dama, Allah shi ke zaɓen abin da ya ga dama. Malam Allah ya ga dama sai baka lafiya, ya baka jinkiri, ai ta mutuwa kai baka mutu ba. kai ta raka mutane ana binne su ga kanan kyau-kyau kaki mutuwa ga lafiya ga kwanciyar hankali yanzu ba mamaki a garin nan a samu tsoho mai shekara ɗari amma wallahi kofa na dalma ya sha kawai dai jikinsa ya nuna tsoho ne ba mamaki a samu yaro ɗan shekara ashirin da biyar bai isa ya kwanta bacci bai sha ƙwaya ba wallahi malam daga cikin jarrabawa da ubangiji ya mana a wannan rayuwar a zahiri gashi mutane kamar suna jin daɗi amma ba su da lafiya da yawa yawan mutane mutum wallahi bai isa ya kwanta bacci bai sha ƙwaya ba da yawa da yawan mutane in ka tara mutum goma sai ka samu mutum takwas a cikinsu kowa da wani ƙwayan da likita ya bashi ko dai ya rinka sha da safe ko ya rinka sha da rana ko kuma da daddare zai kwanta bacci duk ƙwayoyi muke rayuwa a kai saboda yawanci ba mu da lafiya to amma mutanen da Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su nisan kwana sai ya zama malam ciwukansu Allah yana magance musu ciwukansu a cikin abincinsu da suke ci da ba sa cin daɗin da muke ci ba su da kifin gwangwani daga kogi suke kamo kifi su gashi a ce fresh ko su dafa su ci kaga ba a sa shi a gwangwani ba babu chemical ba su da nama na kanti wanda za a je a saka a cikin leda yayi wata biyar ma ba a sayar shi ba ka zo ka dauka ka je ka ci ba su da kazar bature wanda ake sa ta a fridge ta shekara biyu ma ba sa ba komi na su fresh ne Allah ya ba su ganyayyaki suna da yakuwa a gonarsu su shuka su kaɗe ta su dafa su ci ta ƙara musu lafiya idan lokacin mangoro ya yi a ciro mangoron nan fresh ba a sa shi a fridge a ajiye shi ba a ɗaukar lokaci ba a amfani da shi ba shi suke rayuwa su ci gwaiba su ci ɗinya su ci kwakwa su sha madarar shanu su noma gero da dawa a surfa take babu gari na buhu wanda ya yi wata da watanni a shago ana sai da shi har ya fara kwari duk ba su da wannan Allah bai jarabe su da yawan abin hawa ba babur ko ina mashin fi su da kafa suke tafiya yawanci tafiyansu da kafan nan shi taimaka musu wajen samun lafiya duk likitan duniya ya yarda cewa mai tafiyar kafa mai motsa jiki kenan ya fi lafiya sama da mai hawa abin hawa amma mu yanzu burgewa wanda yake da mota daga gida zai je masallaci mota daga gona zuwa gida mota daga, daga kasuwa zuwa gida mota ko kuma daga kasuwa zuwa wurin zamansa babur mashin daga masallaci zuwa wannan gida mashin daga guri kaza zuwa kaza mashin kullum a sama yake in kaga yayi tafiyar kafa tsakanin ɗakinsa ne da banɗakinsa shi ma in ba a yi masa banɗaki a cikin ɗakinsa ba to shi yasa gaba ɗaya rayuwarmu muke ƙarewa da ciwon ƙafa muke mutuwa saboda abin da Allah ya yi kafar a yi da ita ba a yi da ita ku gane wannan bayanin da nake muku yanzu duk inda aka ci gaba a duniya hatta ƙasashen turawan da larabawan da suke ganin su suka zo da gata to idan mutum ya kai wani munzali sai a ce ya kamata fa ka rinka tafiyar kafa direban jirgi in ya gama trip ɗinsa na jirgi sai ya sauka sai ya zo yana exercise yana tafiyar kafa ashe tafiyar kafa tana da amfani yau mutanen ƙauye suna ganin gata ne su tawa ababen hawa ɗan guri daga wuri kaza abin hawa daga gidanka zuwa masallaci ba za ka taka ba wallahi ko daɗewa da zaman lafiyar jiki mai tafiyar kafa ya fi daɗewa a duniya ya fi zaman lafiya kuma za ka mutu da lafiyar kafanka sai ka ga tsohuwa ta shekarar ɗari da ashirin in an tambaya mai sirrin sai a ce ai tun da take a garin nan ba za ka ganta a bayan ɗan a ba duk inda za ta je gidan zumunci da kafa take zuwa sai ka ga tsoho duk satin duniya sai ya bi gidan 'ya'yansa da jikokinsa duk juma'a ya je ya gaishe su da kafa sai kaga abokanansa suna ta mutuwa amma shi kuma yana raye saboda ya riga ya motsa jikinsa duk cututtuka ya kone su to wannan gata da ya mana yawa yau mu ci mu kwanta bacci mu ta kiba muna ta maiko a jiki kafafuwan mu su ta kumbura kullum muna kan abun hawa ba ma taka su muna motsa su wannan ya taimaka kwarai wajen rashin dadewar mu a duniya da kuma kamuwar mu da cututtuka na yau da gobe shi yasa za ku ga duk inda kaga dan kwallo na baka assignment duk inda kaga dan ball to zaka ga yana cikin masu lafiya a garin su ka san me yasa saboda guje-gujen da yake kullun da yamma zaka ga zai mutu da lafiyarsa kuma da wahala kaga dan kwallo ya kwanta a asibiti wai wata biyu wai ana jinyarsa tuntuni da cuta ta kama shi da yayi guje-gujen nan zai kone ta to amma mu yau ba ma son wahala mu ci mu kwanta mu ci mu kwanta mu ci mu kwanta wani zai iya tambaya ce menene hikimar da ta sa kake ganin wasu na dadewa a duniya wallahi iya wahalar da mutum yake da zirga-zirga zuwa gonan nan da kake gani yan mu'amaloli da kake gani dan motsa jiki da kake gani yana taimakawa yanzu matanmu sun lalace yarinya kana aunarta sai a ce ina yar aikinta aure biyu za ka yi ka auro yarinya budurwa kuma a haɗa maka ita da yar aiki ka ciyar da ita ka ciyar da yar aikinta ita me take yi ci kawai take ta kwanta ta ta haɓaka tana kumbura a gida ga rashin ladabi wa miji ba ta shara ba ta wanki ba ta wanke wanke ba ta guga wata abincin mijin ma ba ita take dafawa ba a hakan kuma in ta tashi zaginsa wato sai an ba ta hakuri shi za ka lura ita matar gidan kullum tana zirga-zirgan asibiti da shan maganin hawan jini da ciwon kafa ita kuma yar aikin lafiyar ta kalau sai ta wata biyar bata je asibiti ba sau ai ita ce mai lafiyar saboda ita take wanki ita take shara ta miki wayo wannan zirga-zirgan wanki shara goge-goge zirga-zirga motsi dakawa tankadewa gyarawa a nan mace take samun lafiya sai kuma za ki doga kinan kin haɓaka kin girma jiki ya yi ɓulɓul jaja wur kamar tumatir amma an kai ki asibiti ba ki iya haihuwa da kin fara numfashi sai a ce za ta mutu za ta mutu a mata tiyata shi kenan kawai numfashin da za ki Allah bai ba ki ƙarfin numfashi da za ki ma ki haihu da kanki ba ba ki yi da yawa in kun lura ku riƙe wannan sirrin da nake gaya muku da yawa idan kun lura yau matanmu ba sa iya haihuwa da kansu sai a asibiti amma ka tuna shekaru baya tsohuwarka ko ku goma sha biyar ta haife ku a gidanku ta taba an taba kai ta asibiti ba taba haihuwa asibiti ba ka san me yasa iyayenmu ba sa haihuwa asibiti sun fi na yanzu lafiya ka san me yasa yanzu matanmu ba sa iya haihuwa da kansu an kai su asibiti gata ne ya musu yawa an ci abinci an ƙoshi ba a motsa jiki ba a yin aikin miji ba a hidima Allah gyara mana halinmu ‘yan uwana musulmi wannan annabi ya daɗe a duniya ya yi da'awa amma an kullura shekarun da'awan da gwagwarmayar sun fi shekarunsa na rayuwa gaba ɗaya wannan yake nuna mana aikin da'awa aikin karantarwa wato ana yi ne daga minal mahadi ilal lahadi tun daga zanin goyo har zuwa kabari duk wanda ya samu dama ya ta wa'azi ya ta fadakarwa ai ta da'awa ba a ritaya a da'awa kuma sai an yi hakuri bari ku je yanda wannan annabi ya sha fama da shi da mutanansa a takaice a gurguje a cikin suratul nur malam bai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين farkon kissa kenan Allah ya tura shi Allah ubangiji tabaraka ta'ala yace ya je wa mutane gargadi ya ja musu kunne kuma ya gaya musu yace ni mai gargadi ne da ku mabayyanin gargadi shi annabi Nuhu ya gaya musu me yace أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا kaga shekara dubu babu hamsin din nan dare da rana yake musu wa'azi na rana daban na dare daban haka yake ta bugawa yake ta fafatawa ba gajiya ba kosawa kuma ba albashi don Allah yake yi kawai shi annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shekara dubu ba hamsin sai ya ce mi فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ya ce kiran da nake musu bai ƙara musu komai ba sai ƙara gudu kawai suke tafiya suke sun isa saurare ni bawan Allah mu je وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم kaji har hannun suke sawa a cikin kunnuwansu idan yana wa'azi kawai sai su toshe kunne kai bawan Allah na ya wahala amma fa bai daina wa'azi ba duk da haka in ni ne da kai sun ciya tunda ba ku ji mutanen banza ne ku na daina wa'azi mu je جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا bayan saka hannunsu a kunnuwansu sai su ɗauki riga kuma su daɗa lullube kawukansu ba sa ma so wai su ji abin da yake faɗa kwata-kwata na malam ثم إني دعوتهم جهارا na bayyana musu a fili na fito na yi musu wa'azi amma duk da haka ba su ji ba ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا bayan na bayyana kuma na bi su a ɓoye ina bin su har cikin gidajensu ina ta musu nasiha ina musu wa'azi amma ina ba su yarda da ni ba فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا na ce musu ku nemi gafara ubangijinku akan wannan laifi da kuke idan ubangijinku mai gafara ne mai karɓan tuba amma ba su yarda ba يرسل السماء عليكم مدرارا in kun bi shi zai saukan muku ruwa mai yawa daga sama in kun bi shi kun bi ni kuma kun ga da kun yi tauhidi ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا zai taimake ku da duwa da ainihin wato dukiya da 'ya'ya kuma zai ba ku ruwa da koguna ku je ku yi noma zai taimake ku zai ba ku arziki bin annabawa da bin tauhidin ma yakan sa Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka duniyar ya baka yanzu yana tallata musu duniyar ne ita kanta amma ina ما لكم لا ترجون لله وقارا sun iya da ba su neman nutsuwa a wajen Allah sam sam ku je وقد خلقكم وقد خلقكم أطوارا Ana gaya musu yadda Allah ya halicce su ne amma ina ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا yanzu ya ku mutane na ba za ku lura da yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai ɗaya na kan ɗaya ɗaya na kan ɗaya ba wannan Allah da yake da wannan ƙarfin mulki da sarauta bai isa ya ce ku bauta masa ku bauta ma amma ku kama bautar gunki وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا shine fa ya sanya wata mai haske ga rana kuma ita ma mai haske da daddare ku samu hasken farin wata da kuma rana ga kuma hasken rana duka fa Allah nan shine ya muku shi nake so ku bauta ba gunki ba والله أنبتكم من الأرض نباتا wannan Allah fa shine ya tsirar da ku daga ƙasar tsirarwa kamar yadda ake tsirar da bishiya haka ya tsirar da ku kaga babanka kaga mamanka kaga ƙaninka kaga dan uwanka Allah ne duk yake fitar da ku ba fa ku kuka kawo kanku ba Allah ne ya yi ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ko kuma ya dawo da su maganar kiyama yace bayan wannan kuma fa Allah zai mayar da ku cikin wannan ƙasar sannan ko ya khurijukum ikhraja kuma sai ya dada fitar da ku akwai fa ranar kiyama ya ku mutane na akwai ranar kiyama akwai ranar lissafi والله جعل لكم الأرض بساطا yanzu ba ku lura yadda Allah ya sanya muku ƙasa shimfiɗa ba ku dubi ƙasa a shimfiɗe wannan ubangijin fa shine ya ba ku kuke shakatawa kuke watayawa kuke morewa a bayan ƙasa ku yi gidaje ku yi abin hawa ku yi tafiya mai tsawo duka shi ya shimfiɗa muku ƙasan nan لتسلكوا منها سبلا فجاجا ya ba ku ilimin da za ku yi subulan fijaja wasu hanyoyi faj-faj ku ta tafiya wurare masu nisa ku shiga can ku fita nan ya ba ku ilimin yin hanya daga nan mutum sai ya hanya ya tafi kamaru daga nan mutum sai ya yaga hanya ya tafi chadi daga nan a hanya a kafa har amerika za ka iya zuwa duka allah ne ba ku wannan ilimi har yanzu ba za ku ji wa'azi ba قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده haka واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ai ba su yi imanin ba duk wannan wa'azin da ya gaba ɗaya jama'a ba su karɓi ko ɗaya ba da ƙarshe kawai ya ce rabbi ya ubangiji innahum asawni waɗannan mutane na sun saba mini sun bi gunki mallam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara sun ki su bi ka ya Allah yana ba da uzuri wa ubangiji ni ne na yi iya abin da zan yi ya ubangiji sun ki su yi imani na'am ومكروا مكرا كبارا ga kuma makirci mai girma kulle-kulle na rashin mutunci in ka zo wajen mutanen annabi nuhu kai sai kai fatiya kai kwana suna ta masa kullin sharri ya za su halakar da shi yana neman su da alheri su kuma suna neman sa da sharri da gaba da kiyayya wa makaru makaran kubbara na وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا kawai sai suka dawo suka kama wa'azin suka ce kai kar ku bar allolinku kaga daman na gaya muku mushrikai ne duk shirka in ka zo gurin mutanen annabi nuhu sai kai faci a kai kwana la tazarunna alihatakum kar ku bar allolinku don magan- magana annabi nuhu kar ku bar wadda kar ku bar yagusa wa ya'uqa wa nasara duka waɗannan allolinsu ne gumaka ne da suke bauta musu bayan annabin nan ya gama haɗa su da Allah wai sai suka dawo suke hana haɗa mutane da itatuwa da duwatsu gumaka wanda ba sa ji ba sa gani ba sa iya komai kafiri kenan arni kenan na'am وقد أضلوا كثيرا Allah ya ce sun fitar da yawa sun batar tabbas sun batar da yawa na'am ولا تزد الظالمين إلا ضلالا to ba za su ƙara wa za a zalimi komai ba sai bata duk wanda ya bi gunki ba abin da zai ƙara masa sai bata na مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Allah ya ce saboda kurakuransu shirkarsu yanzu ruwan dufa ne ya zo kenan Allah ya ce saboda abin da suka yi na laifi da sabon Allah uguriku aka nitsar da su shine ruwan dufa na din Allah ya nitsar da su ya halakar da su saboda shirkar da suka yi da Ubangiji tabaraka wa ta'ala fa udkhilu nara aka shigar da su wuta yanzu mutanen annabi Nuhu malam suna wuta a yanzu haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا yayi zuciya annabi Nuhu yayi zuciya yace ya ubangiji kar ka bar wani kafiri kar ka bar gidan kafiri ko daya a bayan ƙasa ka halakar da su gaba daya ya Allah shekara dubu ba shekara hamsin ina musu wa'azi sun ki Allah kai maganin su ka nitsar da su ka halakar da su
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا idan ka bar su ya Allah idan ka bar waɗannan kafirai in ji annabi nuhu innaka in tadharhum yudillu ibadak za su batar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara duk haihuwar da za su yi ba abin da za su haifa in banda fajiri kafiri Allah me yayi amfanin ka bar kafirai a bayan ƙasa suna ta hayayyafa suna ta saba maka ya Allah ka gama da su sai ya ce mai a ƙarshe رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي haka ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا an gaishe ka gwani Allah ya saka da alkhairi wallahi da ina da wata lafiyayyar budurwa yau da na danka maka ita ka burge ni kwarai da gaske ka cancanta baka budurwa akan karatun da kai dan kuma akwai wanda zai kawo bismillah zo mu kebe bayan tafsiri mu samu mu- mu- mu loda masa wata kura a azumin nan annabi nuhu yayi addu'a yace Allah ya gafarta masa da shi da iyayensa gaba ɗaya da muminai maza da muminai mata addu'a ya yi rufe da ita ka duba ina so ku gane wani abu guda duba muhimmancin iyaye bayan ya gama wannan gwagwarmayar kuma da zai roƙi Allah na ƙarshe sai ya yi addu'a wa iyayensa malamai suka ce duk inda mutumin kirki yake to baya mantawa da yin addu'a wa iyayensa jama'a kun ji sakamakon kafirci da shirka to shi yasa wallahi malam malamai sai sun tsaya sun yi da gaske wajen wa'azi baccin da muke yi da saibin da ake wasan da ake yi wallahi sai an yi da gaske kafiri in ya samu gindin zama zai yi ta faɗa da addini ne iya karfinsa to ka duba yau annabi mu duka duka shekarun da ake ana da awama shekara nawa ne ake yi shekara dubu fa ba hamsin annabi ya shekara dubu da shekara hamsin a duniya yana aikin Allah kai kuma ka ɗanyi 'yan shekarun ka bai fi adadi ba ka kama ka yi zuciya ka tafi Allah yana so a yi ta haƙuri da da'awa yanzu annabi nu annabi yunusa ai zuwa yayyayi wa mutanensa wa'azi ai ba su karɓi wa'azin ba suka rena shi suka yi mai wulaƙanci kawai yayi zuciya ya tafi yace ya zan zo ina ta muku wa'azi Allah ya aiko ni zuwa gare ku mutanen Nainawa ya yi zuciya ya tafi ya bar garin ya je zai hau jirgin ruwa bai samu ba ya daɗe sai daga ƙarshe wani jirgi ya zo a cike ya ce a ɗauke shi aka ɗauke shi sai da aka je tsakiyar ruwa jirgi ya fara tangal-tangal zai nutse an yi mai overload direban jirgin ruwa ya ce jama'a abin da yake faruwa shine gaskiyar magana ba zan ɓoye muku komai ba jirgin nan kaya ya masa yawa lodi ya masa yawa dole sai an rage mutum daya in ana so ya tafi ya za a yi kuma ana tsakiya ya yi kwana ya koma a rage a bakin gaba kafin a koma zai nitse sanannen abu ne jirgin ruwa yana iya nitsewa hatta na zamanin ma da bature yi suna iya ana samun fail ya yi failin ya nitse ballantana jirgin katako da itace aka ce to sai da ya ƙuri'a annabi Yunusa ya ce ya ƙura ya yadda yana matsayin annabi aka yi ƙura kawai malam sai ta fada a kansa cewa shi ne zai sauka aka ce to yalla bai ya za a yi ya ce ba komai kawai sai ya dirka a tsakiyar ruwa sai ya dirka yana dirka yana dira a cikin kogin nan kawai ashe babban kifi ya buɗe baki kawai sai ya fada cikin bakin kifi sai ya haɗe shi فالتقمه الحوت وهو مليم الله يce wazannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi zaka dan bamu وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات haka dai فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين
Allah ya ce ka tuna zannun zannun shine annabi Yunus ma'abucin kifi kenan lokacin da ya tafi mughaziban Allah yake hikari yadda abin ya faru yayi wai yayi fushi fa dhanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumati bayan ya fada cikin kogi ya fada cikin ruwa kifi ya hadiye shi kun san me yasa Allah ya mai wannan sakamako saboda yayi zuciya ya bar da'awa yayi fushi ya tafi sai Allah ya jarrabe shi kawai sai fada cikin cikin kifi kawai sai kifi ya hadiye shi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka yayi kira a cikin duhu duhun kogi duhun cikin kifi duhun ruwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sarki ya tabbata gare ka babu an bauta da cancanta in ba kai ba lalle na kasance cikin azzalumai wanda na zalunci kaina haka aka yi ta fafatawa har Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba da labari annabi Yunus yayi ta tasbihi yayi ta kiran Allah Allah ya ce falaula kana minal musabbihin lalabisa فلو على أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون هزوا كرشي تسبيه ده كرم الله يتي الله يكبتر دشي ده هكا ما صدق أواقوي هقولي تكرم متاني وأذي جماعة أنا تي أما أيكي يا غاغرة haka za a yi ta yi kada a gaji kada a ce za a bari al'umma suna buƙatar karantarwa jahilci ya yi yawa a cikin ƙauyuka kai a birnin ma jahilci ya yi yawa ballanta na ƙauye kam a fita a kai saƙon Allah birni da ƙauye lungu da saƙo a karantar da mutane haka annabawa suka yi ta da'awa suka yi ta karantarwa duk malami da yake so ya zama magajin annabawa to dole ya yi haƙuri ya yi aiki irin na annabawa da'awa karantarwa a karantar a rediyo a karantar a talabishin a karantar a facebook a karantar a whatsapp a karantar a gidan kurkuku a karantar a masallaci a karantar a makarantar mata a karantar a duk inda ake taro na mutane a gaya musu allah ya ce annabi ya ce don su samu albarka a rayuwa mu je kissa ta gaba alarama
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
to ga wata sabuwar isa kuma ta wani annabi daga cikin annabawan Allah Allah ya ce wa Ibrahim ai wa arsalna Ibrahima mun aiko Ibrahim إذ قال لقومه اعبدوا الله shi ma ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah saƙon da ya gaya musu ku bauta wa Allah wattaku ku ji tsoronsa abinda ake nufi a Allah ku yi wa Allah da'a wa khafuhu ku ji tsoronsa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi yafi alkhairi gare ku idan kun sani kenan Allah tabaraka ta'ala ya turo annabi Ibrahim da da'awa ta tauhidi ku bauta wa Allah shi kadai banda bautar gunki banda bautar rana banda bautar wata banda bautar dan adam banda bautar itace ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba shi shi kadai tabaraka wa ta'ala innama ta'buduna min dunillahi إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون
Allah ya ce inna ma ta'buduna min dunillah anan kenan akwai wasu kisoshin na sura na, na kisa annabi Ibrahim zamu sauka dan lalumo mana inda Allah ya baka dama da Allah ya bada labari akan wannan annabi da irin gwagwarmayar da yayi yace innal ladina yace inna ma ta'buduna iz qala liqaumi ibudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun inna ma ta'buduna min dunillah ku sani kadai wanda kuke bautawa fa ba Allah kuke bautawa ba autanan asnaman gumaka ne kuke bautawa mutane na kun ki ku bautawa Allah kun kama bautar gunki wa takhluquna ifka kuma kuna faɗan ƙarya takhluquna ifka ai taquluna kadhiba kuna ta ƙarya maƙaryata ne malam mutanen annabi Ibrahim shirkan ƙarya ƙarya ƙarya yau ai babbar ƙarya shine wanda ya kiya bautawa Allah ya zo yana bautar wani Allah ba ƙaryar da ta wuce wannan. Mujahid yace tasna'una asnaman bi aidikum fatusammunaha aliha ku rinka zuwa kuna ƙera gumaka da hannayenku saboda ƙarya kuma ku ce su ne Allah yanzu mutum da kansa ya ƙera Allah da zai bauta masa akwai hankali a ciki akwai tunani a ciki innal ladina ta'buduna min dunillah lalle waɗanda kuke bautawa ba Allah ba waɗannan da kuke bautawa ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqa ba su mallakan arziki gare ku ma'ana la yaqdiruna an yarzuqukum ba su da ikon da za su arzuta ku kai da kake bautar dan adam kai da kake roƙon kabari kai da kake roƙon itace kai da kake roƙon rana kai da kake roƙon wata kai da kake roƙon wani bawan Allah mutum kana kiran wani ba Allah ba kana neman arziki la yamliku da lakum ba su iya mallaka gare ku wani arziki wallahi duk wanda kaga yayi kuɗi Allah ne ba shi kuɗi duk wanda ya talauce Allah ne ya dora mai talauci ba wani dan adam da ya isa ya azurta ka gunkin banza gunkin wofi shirme akwai wani dan adam mai kashi a cikinsa da ya isa ya dauki nauyin azurta ka akwai shi ai ku kama su wane in kuka rike su ba za ku talauce ba ƙarya kake kai ma da kake magana ba talaka bane ba shi kansa bai na cikin bakin talauci ba wataƙila ranar da yake magana ma abinda zai ce ma babu amma yana cewa wai a rike wasu mutane a rike wane in aka rabu da shehunan nan namu in aka rabu da waliyan Allah nan namu ha waliyai ha daman su suke azurtawa su suke ba da ci da sha da ka ce a kama Allah da ka ji kunya ka ce a rike alkur'ani da sunna da shi ya fi maka alheri shi ma waliyin ya samu matsayi ne a wajen Allah da ya bi Allah ai to me yasa ni ba za ka banda na bi Allah ba sai ka haɗa da wajen Allah ha ga shortcut sai ka sani doguwar hanya ga Allah in bi shi mana ya za ka ce kan na rike Allah in rike wajen Allah kuma kana ta faɗa a'a jama'a ku kama Allah wa idan sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an walyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun fa'buduhu wastaghfiruhu Allah ce ku bautawa Allah ku nemi gafarar shi wa takhluquna ifka ko wa taquluna kadhiba kenan innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtagu inda Allahin rizq ku nemi arziki a wajen Allah duk wanda yake sana'a duk wanda yake nema duk wanda yake neman arziki ya nema a wajen Allah kaji tauhidi fabtagu inda Allahin rizq wa'buduhu ku bauta wa Allah washkuru la kuma ku yi masa shukura ku gode masa shi na shi ma tare da ibada in an ce ashkur ana nufin godiya tare da motsi da gaba ilaihi turja'una gare shi za ku koma mala akwai wata kissar ta Ibrahim bismillah وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة to yau ba shi shi da babansa annabi Ibrahim shi kuma Allah ya jarrabe shi wa'azinsa ya fara daga gida Allah ya jarrabe shi tsofansa mai bautar gunki yana wa'azi kar a bauta gunki in ya dawo gida kuma ya tarar da mahaifinsa shi yake kera mabuwa kan kuma su kera gunki kuma su ce mai shi Allah na'am
إني أراك وقومك في ضلال
ya gaya masa مبين gaskiya ce ya babana ni ina ganin kai da mutanenka ba kuna kan bata mabayyana ba wannan bautar gunkin da kuke yi kuna kan bata kaga bai koye masa ba malamai suke ce wannan yana nuna hatta mahaifinka idan yana kan bata ka yi amfani da uslubi da ladabi da biyayya ka gaya masa gaskiya wani babansa yana yawan aure sake an rasa yadda za a yi da shi ya ce kai ya kamata mu taimaki dattijon nan baba wani al'amari Allah ya saka da alkhairi kana ja mana zagi a gari Allah ya saka maka da alkhairi in yi loda masu ya ce Allah ne ya saka maka da alkhairi baba don Allah ka rufa mana asiri ka duba gidan nan yara ƙanana wance ta zo an sake ta haihuwa ɗaya ta tafi wance ta zo an sake ta haihuwa biyu ta tafi dukkanmu nan gaba ɗaya duk ƴaƴanmu ne da kai amma duk iyayenmu ba sa nan yawan auren ya yi yawa ka yi haƙuri girma ya zo maka shekaru ya zo maka amma ba ka yi haƙuri Allah ya maka albarka Allah ya saka maka da alheri suka yi masa nasiha suka yi masa wa'azi saboda shi tsohon malam in dai ya samu kuɗi sai ya ƙara aure kuma kuma ƴaƴan ƴaƴan su ne suke taimaka masa shine aka yi mitin aka ce abinda za a yi tsohon nan mu ɗauke mai kafar batir kawai dan taimakon da ake tura masa ya ƙara auren a daina tura masa mu gani shi ne aka ce a fara yi mai da wa'azi to kaga ba laifi mahaifinka yana aikata abu ba daidai ba kai wani ya wani an kama mahaifinsa yana neman yan mata an zo an ja masa kunne a cikin gari cewa kai wani muna ganin mutuncinka a garin nan amma fa babanka yana bin ƴaƴanmu gaskiya daren da muka kama shi zamu buge shi ce ku ruba mun asiri don Allah ku yi haƙuri za mu ja masa kunne wa za a jawa ubansa zai jawa uba girma ya faɗi idan wani makoci bai masa magana ba ku ƴaƴansa ku haɗu ku je ku gaya masa gaskiya tare da ladabi da biyayya ba wanda ya ce ba za ka yi wa babanka wa'azi ba kuma shi babanka ai ba annabi bane zai iya daidai zai iya kuskure yanzu an samu wani dattijo shi a gida shi kuma rashin adalci yana yin rashin adalcin a fili hatta kai ga wata matarsa sai zo yana dukanta a fili a gaban 'ya'yanta balagaggu sun girma suka yi mitin suka ce gaskiya ba za mu iya jure wannan wulakancin ba duk da babansu ne yake yi yana dukan uwarsu a gabansu yanzu laifi ne wannan tsohon in an masa wa'azi suka ce babu ba wani abin duka in ta maka ba daidai ba ko kai hakuri ko ka sallame ta amma magana a sa ta a gaba a dake ta gaskiya bai kamata ba a yi hakuri kaga wannan ba laifi an yi masa nasiha wani fa baya jin yana yin laifi sai an motsa shi da haka a shari'ar musulunci jama'a babu laifi in mutum mahaifinsa ya yi ba daidai ba ya gaya masa ba daidai ba amma tare da girmamawa tare da mutuntawa da kimanta yanzu anan kaga Allah ne ya faɗa wai qala ibrahim li abihi azara yace wa babansa azara lalle ina ganin kai dinnan da mutanenka abinda kuke aikatawa kuna kan bata mabayyaniya kaga bai zage shi ba bai ci mutuncinsa ba duk da daga baya can Allah ya ba mu labari baban ya yi zuciya ya zagi annabi Ibrahim ɗin ya ce a kashe shi ni za ka gaya wa kaza ya ce a jefe shi ya ce la'illam tantahi la'arjuman nan wahjurni maliya uban yake gaya annabi Ibrahim in baka daina wannan ba zan jefe ka ka san iya wulakanci ba mutum ya ce ba wai mutum ya ce zai dake ko zai mare ka ba a, zan jefe ka zan yi ta jefin zan yi ta jifan ka sai ka mutu saboda ya masa wa'azi mu je yaran mu وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من
wannan الموقنين yayi haka sai wata kissarin akwai ta a nan gurin Allah yana nuna mana cewa ya nuna wa mutanensa abinda suke kai na bautar wani Allah wannan bata ne wannan kuskure ne to kenan kun ga in kun lura simfin da'awar annabi Ibrahim shi ma da'awa ce ta gwagwarmaya da masu bautar wani Allah kar ku manta jama'a har yanzu fa akwai masu bautar wani Allah akwai ma masu bautar rana akwai masu bautar duwatsu akwai masu bautar itace akwai masu bautar dan adam akwai masu bautar shanu dabbobi yanzu idan ka je kasar India malam abun mamaki kaga bujimin da kake daurewa ka kai shi wani ko ka kai shi inugu ko ka kai shi lagos ka sayar ka karbi kuɗi su a wajen su ba sa sai da bujimi sai dai ya ci ya koshi kuma ba za a yanka shi ba saboda me Allah ne shi da yawa wallahi a indiya ba a cin naman bujimi wani ya ce malam haka za ka ga bujimi ƙato iya ganinka idan ya zo kan titi yana tsallakawa tafiyar takama yake sai ka ga gosulin mota ta fi ɗari ana jiran bujimi ɗaya ya tashi saboda Allah ne ba za a tashe shi ba kai kai Allah ya sauwaƙe Allah shirya da na je wata ƙasa a Benin wani gari aka nuna min wasu mutane su kuma maciji suke bautawa maciji na ce maciji suka ce kwarai sai da aka kai na har wurin macizan na leƙa ɗakin na ga maciji iya gani na ce waɗanda aka ce ai duk alloli ne waɗanda na ce Allah yake wannan naɗe naɗe haka wallahi malam idan an gaya maka ba lalle ka yadda ba yan garin da suka gaya mini musulmin garin ni ban aminta ba suka ce mu je ka gani mutane ne malam ba san Allah ba wannan macijin suka ce duk wanda yake da bukata a garin nan wannan macizan yake zuwa ya kira kuma ya samu biyan bukata suka ce kuma macijan wani abu da suke da shi sai a je a bude musu kofa ka duba ba Allah ne amma sai an bude mai kofa a bude musu kofa sai su shiga gari sai su je su gama zagayen su yi duk abin da za su yi za su je kuma su dawo kuma ba wanda a garin ma gaba ɗaya kowane irin maciji ma ba a kashewa yanci yake da shi cikakken yanci amma wallahi malam a kusa da wurin sai aka nuna min wata coci ta fi shekara ɗari biyu wanda turawa daga ingila suka zo suka gina musu ka duba kafirci kan kafirci aka nuna min wata bishiya suka ce wannan shekarar ta tafi ɗari biyar ita kuma a garin akwai masu bauta mata aka nuna min wata tukunya tukunya ce katuwa ita kuma akwai masu bautarta tukunya wallahi a lokacin na gane na ce to ita tukunyar ɗin kan ba wani ne ya yi ta ba suka ce ai yanzu ba shekara ta ɗari biyu idan an shiga matsi da talauci a gari sai a juya ta sai a cika ta da ruwa sai a yi layi a ce a rinka zuwa ana ɗiba kofi ɗaya kowa ya je sha kuma za a samu biyan bukata kai Allah ka raba mu da shirka da kafirci akwai ba saboda kabari yanzu a cikin yan uwanka akwai wanda in larura ta kama su gindin kabari suke zuwa da carbin su mai dubu daya mutum ya zauna yana ta kiran sunan kabarin yana ta kiran sunan kabari malam a cikin mutanen mu musulmi yan arewa an dora su akan bauta wa kabarin wani mutum a ko ziyarar da ake zuwa sokoto a da hubbari da ake zuwa iyayenmu da kakanni dattawa da waye ai wasu bautan ne suke zuwa suke in ka ga abin da suke wanda yanzu alhamdulillah abin yana ta raguwa ana ta da'awa ana ta wa'azi ana ta karantarwa duk da su akwai jahilci kaunar shehu ne son shehu ne amma abubuwan da suke yi ai akwai barna a ciki duk da alhamdulillah hukumar sokoto suna ta kokarin wajen rage dukkan abin da zai kawo shirka ko sabon Allah a wannan wuri to shi dan adam idan ba a karantar da shi ba in bai samu da'awa ba to wallahi malam bata yake ilalace gaba daya Allah kare mu mu je malam ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين
anan gurin Allah tabaraka ta'ala yayi bayanin cewa ya bawa annabi Ibrahim shari'a to amma da ya bai shari'a kuma sai ya rabe shi da mutane da suke kan ada ya je ya samu mutanensa shi ma hadhihi tamasilul lati antum laha antum laha akifun me waɗannan gumaka da kuka je kuka kafe a kansu kuna musu bauta suka ce a yau ai ba wani abin ƙi bane wajen na ba a na laha abidi mun tarar da mu iyayenmu suna bauta wa gumaka kaga illar a bar abu na barna ya ci gaba da gudana a cikin mutane a zo a mutu ya'ya da jikoki su zo su tarar su dora a kai yasa duk lokacin da aka ga abu na barna ne ku kokarin kashe barnar in kuka ga bar barna ta ci gaba da gudana a ƙasar ku ko a garin ku ko a lardin ku ko a ƙauyen ku to zai bi jikin mutane barnar sai ta zama halal idan 'ya'yanku sun tashi sai su yi ta aikata wannan abin kuma Allah ya ta kama ku da zunubin ku da zunubin waɗanda kuka tafi kuka bari suna aikata wannan barna hal wajadna aba'ana la abidin yace qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin yace tabbas da ku da iyayen naku kuna kan bata mabayyaniyar bata gobe insha Allah za mu dora mu ci gaba me suka ce masa me ya faru saboda kurewar lokaci za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwarsa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh